إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكا ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini daren 25 ga watan al-muharram kuma ɗauka hankali na ba hirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tana da alif 442 wacce ta daidai da 20 da sha nawa sha uku ga watan satumba shekarar 2020 miladiyya a masallacin kanfa masallacin mu'az ibn jabal na juma'a da ke nan kanfa a garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar darasi a cikin littafin al-irshadu ila sahihi al-i'tiqad war-radd ala ahli shirki wal ilhad wallafar salih ibn fauzan ibn abdullah al-fauzan hafizahu Allah ta'ala wannan shine darasin mai 75 a cikin jerin girkatun wannan littafi jama'an ba su manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a gabar da malam ya karkare mana bayani dangane da manya-manyan shirka ayyukan da ke kai mutum zuwa ga shirka babba wacce kan iya fitar da mutum daga addinin musulunci baki daya bayan ya gama waɗannan bayanai kuma sai ya ce mana ashirkul asgharu ƙaramin shirka a wancan darasin ina ganin kan mun fara ko za mu tashi ina na'am a dole sai dai mu dawo da baya qala Allah ta'ala wajen bayani dangane da karamar shirka an gane mun ce karamar shirka ita shirka ce wacce ita bata ainihin fitar da mutum daga addini sai dai tana baiwa addini matsala aqidan mutum tana zama mai raurawa kuma ita karaman shirkan nan ma tana iya kai ga mutum zuwa ga babba shi yasa ma ake so a toshe dukkanin wata hanya da ka iya kai mutum zuwa ga ainihin wato wannan babban shirka din to shine malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas habrul umma Allah ya kara mushi yadda yake ya fadi fil aya game da wannan aya cewa al andadu abinda ake nufi da kalmar al andadu huwa shirku ita ce shirka ma'ana kada ku sanya wa Allah abokin tarayya ku yi wa Allah shirka alhali kuna sare akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi zulumatil layl ita shirkan nan ta fi boyuwa fiye da ainihin wato sawun tururuwa akan falalan dutse a cikin bakin dare a cikin bakin duhun dare mun gane wannan eh ita karamin shirka haka take boyayya ce kwarai da gaske ko a cikin ahli sunna ba kowa bane zaka ga ya iya kiyaye tauhidin sa a wajen abin da ya shafi karamin shirka an gane wannan ai Abdullahi Abbas tun a wancan zamanin yace wa huwa an taqula shine mutun yace wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati na rantsi da Allah da rayuwata da rayuwarka sai na yi kaza wannan ƙaramin shirka ce saboda me ya gwama rantsuwa da Allah da kuma kansa da kuma waninsa kaga anan yayi wa Allah ne yayi wa Allah kishiya anan wa taqulu hakanan kakan ce ko kana cewa laula laula kalibatu hadha da ba dan wannan karyar ba la atana lusus ga yan fashi sun zo mana eh kana da karya a gida mai fada rannan an zo daukan ma mashin misali ne tunda shine ruwan dare ko Allah Allah ya kiyaye ni da ku eh ce bayan barawon ya zuro kenan sai wannan karyan ta yo kanshi suka dinga artabu ya samu da kare tsallake ya gudu ta ina ai in banda wannan karyan jiya ai da barawon ya dauke mashin shikenan kai shirka kai shirka domin da Allah ya so kariyar za ta kwanta ta ta bacci a zo a murgina mashin din a buɗe gate a gama duk abin da za a yi kuma ba za ka ji ba dan an je gidan wanda gidansa ya fi naka tsaro kuma an buɗe an ɗauka da matakan tsaron da sun fi wancan kuma ba abin da ya faru ashe ka gane wanda ke da ɗaukan ɗawainiyan ba da wannan kariyan ta hanyar sababin ita kariyar shine wane magana ta ƙari walaula albaqu fi dari da ba dan wannan agwagwar da ke gida ba a cikin gidan ba la'atanin lususu da barayi sun zo mana an gani kamar ya kama zai jira kenan irin wannan agwagin kwakwa da masu an ce su da ma nomali ba sa yin kuka ne sun ga wani abu bako sai su ta kwakwa su je su ta kai hari wajen sai wani ta so ci kai wai miki faruwa ne sai ga barawo gashi ne yana koma ce oh ikon Allah ashe da wani amfani da su ai inda ba dan agwagin nan ba da barayi sun shigo mana gida ka yi shirka ƙarama na tanga da wannan eh a ana ba ai da muna magana ai wata shi mutuna magana kai shirka ƙarama ce sai dai kawai na waje ko illa wanda baya wurin yawwa kun ji wa qaulur rajulu da fadin mutum da ke cewa li sa'ibihi ga dan uwansa ma sha Allahu wa shi'ta Allah ya so kai ma ka so ai in ban da Allah ya so kuma kai ma ka so ina ai da cirikin nan ya fasu ina fata an gane shikenan kai shirka karama wa qaulur rajuli da fadin mutun cewa laula Allah wa fulan inda ba dan Allah da wane ba ina fata an gani da kaza ya faru nan ma mutum ya shirka an gani shikenan magana ta kare da haka shi yasa ilimi na addini musamman bangaren aqida yafi kowane ilimi muhimmanci a rayuwar dan adam dan ditsiya ta kunka zaka gama yi ka gama biye biyanka ka gama duk abin da zaka yi Allah in ya ga dama ya yafe ma in baka shirka ba amma wallahi idan ka yi shirka da Allah ba ka da maganan samun sauƙi ba ka da maganan samun rangwame jahannama ce za a shige ta kuma an shiga babu ranar fita Allah ta'ala ka tsare mana imanin zaka jama'a kun ji la taj'al fiha fulanan saboda ka in ka tashi fadi kar ka sanya wani a ciki hadha kulluhu bihi shirkun wannan dukkanin wannan da haɗa mutum da Allah da haɗa wani faruwan wani abu ko ta dabba da wani Allah ko da Allah da wani babu shakka wannan shirka ne da Allah subhanahu wata'ala wannan hadithi ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsirinsa a lamba na 227 Allah ta'ala ya samu dace فقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الأشياء من الشرك عبد الله بن عباس الله يقارى مسا داشيد ما يفنسا يا بين شيوا للي ودنن أبا بي باكي ديوس شركاني والمراد به الشرك الأصغر أما أبن داكي نفي دونن شركا قرما والآية عامة أما يتونن آير قممير آية شي تاقمي قرم الشركة دببا تشمل الشرك الأكثر تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر ta kunshi ƙaramar shirka da babban shirka baki ɗaya fabinu abbas radiyallahu anhuma shi abdullahi dan abbas allah ya ƙara mishi yadda nabbaha bi hadhihi al-ashya'a bil adna yayi kokarin fadakar da mu ne ta hanyar kawo mana waɗannan abubuwa na kusa bil adna ka fara kawo na kusa da kai wanda ake yawan yi yau da gobe ka buga misali da shi mutane za su gane ba an gane ba wanda wai yawanci yana da wahala ma ya zama ana yi ba ma'ana wanda ya fi aukuwa a harsunan mutane yau da gobe irin wannan shi ya fi cancantan dama a yi bayani a kai wa huwa shirkul asghar wanda shi ita ce shirka karama alal a'la akan babban ya fara kawo karaman akan babban wa huwa shirkul akbar ita ce nan babban shirka wali anna hadhihi alfaza kuma saboda waɗannan lafuzza da muke faɗa yau da gobe tajri ala alsinatil kathiri minan nas suna gudana akan harsunan da yawa daga cikin mutane imma jahlan wa imma tasahula imma dai saboda jahilci rashin sani imma kuma saboda tsaban kuskure na ganganci shine tasahul an gane mutumin da yake zuwa ya nemi ilimi akan haka ya zama tasahul da gangan ne ya saka cin yanzu wani yana can yana fama da wannan shirkan ma kila ma azancinsa yana ta yi amma karatun an zo ana yi kuma ba shi lokacin zuwa ya zo ya yi an gane wannan kaga wannan ba karamin matsala ba ce Allah ta'ala ya kawo mana sauki da aka jama'a kun ji to shin yanzu idan mutum ya shirka da Allah da jahilci yana da wani dalili riji gaban Allah ya ce shi bai san shirka bane ya je ina tambayar ku ne akwai wannan uzurin kenan ka gane ashe uzuri da jahilci babi babi akwai babin da ba uzuri a cikin yanke in mutum ya auna can kawai shi ma Allah zai auna shi ne akwai wanda kuma sakaci da shi ko rashin fahimtar shi ko rashin gane shi ko da ya haifar maka da matsala a cikin addininka wani wajibi ne baka yi ba wani mustahabbi ne baka yi ba kaga a faɗin sauƙi ko amma in babin aƙida ne gaskiya mutum ya sami matsala Allah ta'ala ya samu dace wa min hadhihi al-ashya'a yana daga cikin waɗannan abubuwa al'awwal abu na farko alhalifu bi ghairillah an gane ko ka ce alhalfu ko alhalifu bi ghairillah shine yin rantsuwa da wani Allah an gane wannan ko yawwa alhalifu bi ghairillah azza wa jalla wa huwa shirkun shirka ce na rantse da annabi kayi shirka na rantse da kabarin manzo Allah kayi shirka na rantse da Ka'aba kayi shirka na rantse da kabarin kakana kayi shirka na rantse da amana kayi shirka ko da wa ka rantse ba Allah ba kayi shirka eh da kwaron kwatsa na rantsi da kwaron kwatsa kwaron kwatsa tan natsa kai ai yanzu ba uba su dan rago saboda ilimi amma wani lokacin mun yara ai wannan eh da kuma rantsuwa da aradu na rantsi da aradu me aradu eh eh ai ka san a'a larabci ne aka hausanta da shi ar-ra'du wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi والملائكة من خيفته بوجه ذي كوي أرادو شيني أمانا أرادو أي أرادي تجي كارون خطأ أنغاني أنكو يوا to ko da wakarantsi kawai kai shirka ne in dai ba Allah bane kai shirka qur'ani sifan Allah ne a yasin menene dai kace kan sai da qur'ani to kan sai da yasin me kake nufi da surati yasin alƙur'ani ne ba komi wa in kana shi din ma dai an fi so ka rantsi da Allah fi da alqur'ani saboda da ana rantsuwa da alqur'ani kai tsaye bai zama laifi ba da an samu manzon Allah yana yi da an samu sahabbansa suna yi da an samu salafus salih suna yi amma ba a san su da wannan ba duk da akwai tattaunawa malamai akai sun ce amma barin rantsuwa da alqur'ani shi yafi sama da yin rantsuwa da alqur'ani dan Allah ya saukar da alqur'ani maganarsa ce sifan Allah ce amma kuma Allah bai so a dinga yin rantsuwa da alqur'ani ba shi yasa irin rantsuwan da ake ne in siyasa an zo rantsar da cewa a kawo qur'ani kakka yadda ka rantsa da qur'ani kakka kuskura to wa yace ka rantsa da qur'ani a kawo nas akwai nas muna maganan nassi akwai nassi da ya nuna cewa musulmi sai ya yi rantsuwa da alkur'ani sannan za a yarda da alkawarin da ya yi yin wannan ma aikin mu bid'a ne a cikin addini musulunci rantsuwa da alkur'ani bid'a ne dan ba a samu da yawa daga cikin magabata na yi ba su rantsuwa suke yi irin rantsuwan da manzon Allah yake yi ina fata an gane shikenan kawai misali a wannan duk muna zuwa yanzu ba muna wannan babu muna babun rantsuwa da wani Allah ne mun ce kuma ko ka ce wal ka'abati ina rantsuwa da ka'aba kai shirka ina fata an gane yawwa don zaka yace na rantsi da girman manzon Allah kai shirka ka yi shirka pure one eh a'a duk muna zuwa wannan ba zo nan ba kuna son ku yi gudu ne kafin a zo wannan wurin ni kuma na tsayar da ku ku fahimci wannan tukuna dan ba ku gama gane wannan din ba kuna sa a ji wani babu kun ga an samu matsala an gane wannan ko كما روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدى شوقب مؤمني خليفة نبي عمر بن الخطاب الفاروق ألا يكار مش يدى يرويت لك منظم ألا صلى الله عليه وسلم أنه قال منظم ألا ياتي من, من حلف بغير الله فقد كفر duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba ya kafirta au ashraka ko kuma manzon Allah cewa yayi shirka da Allah dai magana ɗaya ce wanda ya shirka ai ya kafirta wanda ya kafirta kuma shirka yayi koko aha rawahu at-tirmidhi wa hasanahu sahu al-hakim imam at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ya hasana shi imam al-hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi jama'a mun gane wannan ko طيب kenan anan wannan hadisin da yace man halafa sai ce mi bi ghairillah wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba an gane ko da wa karantsi in dai sunan wanda karantsi din ba Allah bane to kai tsaye mutum ya shirka da Allah ina fata an gane wannan shi yasa ya zama wajibi akan mu jama'a mu riƙa kulawa da irin waɗannan lafazin da muke faɗa yau da gobe mutum ne yana ganin shi saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin bari rantsi da manzon Allah ko kuma yana ganin saboda san manzon Allah ibada ne bari rantsi da san manzon Allah ko yana ganin wani abu makamancin wannan ko yana ganin girman ɗakin Ka'aba ya rantsi da ɗakin Ka'aba ko ya rantsi da ainihin wato aradu ita ce na tsawa ko ko ya rantsi da kwaran kwatsa to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda ya rantsi da wani wanda ba Allah ba to wannan yayi kafirta ko kuma yayi shirka Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lambin hadisi na 1535 wa qawluhu fadin sa da yace faqad kafara haqiqa ya kafirta أو أشرك كوكما يا شركا يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي زي لو كان شوى وانا شكا تي دقا ورمي رواية ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو an gane zai iya zama ma'anan auɗin da ya faɗa ma'anan tawawun don tana zuwa haka an gane wannan ko ƙur'ani ya nuna mana haka aiko ko ba haka bane ba ina an ramu muske ne waye zai kawo na wuri ɗaya فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم معنا أو أنا معنا وا وا وا أنقاني جينا فيكون قد كفر وأشرك سيد ما أنرت واندي رنزي دوان ألا تويا كافرتكم يا شركة ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر sai zama amma wannan kafirci ne wanda bai kai mafi girman kafirci da ke fitar da mutum daga addini ba kama annahu min ash asghar kamar yadda wannan yana daga cikin karamar shirka wa qad kathura min an-nas al-yawma man yahlifu bighayri Allah a yau al'amari ya kai yayi yawan da mafi yawan mutane suna yin rantsuwa da wani Allah kaman yahlifu bil amana kamar mutumin zai rantse da amana na rantse da amana ko na rantse da amanar da wane ya bani aw yahlifu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko yace na rantse da manzon Allah ko na rantse da annabi aw yaqulu ko yace wa hayati ina rantsuwa da rayuwata wa hayatika ya fulan ina rantsuwa da rayuwarka ya kaiwa ne wa ma ashbaha hadhihi alfaz da abin da ke kamanceceniya da waɗannan lafuzza وقد سمعنا ما ورد في الحديث من النهي عن الحلف بغير الله عز وجل كما منجي abin da yazo a wannan nassi na hadisi na hani gabarin yin rantsuwa da wanda ba Allah madaukakin sarki mabuwayi ba wa'tibaruhu kufran aw shirkan an fassara wannan da ma'anan kafirci ko kuma shirka ne li'annal halifa bishai'i ta'azimullah domin yin rantsuwa yin rantsuwa da wani abu to girmama wannan abin ne yasa aka me aka rantsa da shi shi yasa shi kanshi Allah yakan girmama kanshi cewa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata ina rantsuwa da girma na da bunƙasan mulki na Allah yana haka saboda me ta'ziman li sha'nihi subhanahu wata'ala kenan duk wanda ka rantse da shi kana ganin yana da wata irin girma da wata irin martaba da ya kamata a ce an rantse da shi to yin rantsuwa da shi din kokarin yin menene kokarin hada shi da Allah ne a wajen a wajen izza da buwaya da girma shi ko Allah baya yadda a gwama shi da kowa a wajen ɗa'a ko biyayya ko wani abu makamancin wannan ibada an gane so shi kadai za a bautawa ba tare da kowa ba shi kadai za a girmama irin girmama wadda ba a yi wa kowa sai shi wallazi yajibu an yu'azzam wa yuhlaf bihi huwa Allah wanda ya zama wajibi a girmama kuma a yi rantsuwa da shi huwa Allahu azza wa jalla shi ne Allah mabuwayi maɗaukaki walhalifu bi ghairihi shirkun rantsuwa da wani Allah shirka ne wa jarimatun uzma kuma laifi ne mai girma kaga yadda yanzu ba a ce azimun ba alawa zai fa'ula af'alu tafdil kenan ko zai nuna cewa ma'ana wannan wani irin katafaren laifi ne ko ba komai aka ce maka ƙaramar shirka ce aka ce ƙarama amma ai ka san tawar zanibi ko ta kai zuwa miki nan alkaba'ir shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin gargadi game da ijtanibu sab'al mubiqat me ya fara kawowa ashirku billah shirka ya fara kawowa sannan ya kawo mene wasihir da kuma tsafi an gane da sauran ababen da manzon Allah ya ainihin wato lissafa to ko ba komai wannan laifin naka ya zama ya zama ainihin wato kaba'ira ce daga cikin kaba'irud dhunub wanda kuma kaba'ira Allah ta'ala baya yafi ta saboda aikata kyawawan ayyuka ita ana yafi ta ne kada ta hanyar tuba in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya-manyan laifukan jingima-jingima to za mu yafe muku ƙanana-ƙanana su ne wanda ake maganin cewa aljumu'atu ila aljumu'a wa ramadanu ila ramadan wa kaza wa kaza mukaffiratun lima bainahunna aka ce idza jitunibal kabali kaji ka'ida sai an nisanci manyan laifuka kamar yadda muka mai da abin sara ma yanzu ko zagi da cin mutunci da aibatawa da kushe muna ganin ba komai bane shugabanninmu mu zaga makwabtanmu mu zaga abokananmu mu zaga limaminmu mu zaga malamanmu mu zaga muna ganin ba komai bane mu ci mutuncinsu wanda yin wannan wallahi ba karaman kabira bace kabira ce Allah ta'ala ce wailul likulli humazatin lumaza narkon azaba ya tabbata ga mai kyafice mai yafice mai kushe allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama Allah yace kalla ina la yunbadhanna za'i wurgi da shi fil hutama a cikin wutan hutama mai ragargaza wama adraka mal hutama me ya sanar da kai wutar da ake ce ma mai ragargaza ce narullahi almuqada wutan Allah ce mai ruruwa allati tattali'u 'ala al-af'ida wata ce kai hari akan zukata innaha alaihim usada ita wutan aban kullewa ce akan su za a rufe su rub ba maganan shan iska ko wani sararawa fi 'amadin mumaddada a jikin wasu tirako mai kakku haka za a dinga dandana mutum azaba wanda wannan ba ma ɗaukar shi a matsayin komi yau a ce kai tsohon nan famin gaji ana fajin wuta ya kaza kaza gashi na abubuwa na aibatawa kala daban-daban na sha karanta mana wannan su ka yi haƙuri manzon Allah ya riga ya faɗa sataro na ba'adi atharatan wa umurun tunkiruna bayana za ku ga san kai da abubuwan da ba kwa so sabai suka ce ya rasulullahi to ya zami a wannan lokacin ce ku yi haƙuri in shugabanni ne ku sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura ya ɗaura muku nasu ku sauke ya rasu Allah na mun ce ku je ku nema a wurin Allah akwai wani abu da ke ɓacewa a wurin Allah wanda ka ce wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ai kai hakuri ka je lahiran ka gani amma wani a wurin zage-zage da irin waɗannan ababe haka za ka ga yana fadawa kan manya-manyan laifuka Allah ta'ala ya samu dace da haka jama'a kun ji qala bin mas'ud radiyallahu anhu habrul umma malam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace li an ahlifa billahi kadiban in yi rantsuwa da Allah alhalin na san ƙarya na rantse da shi ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa shi ya fi mun alheri sama da in rantse da wani Allah alhalin da gaske nake yi ba ku gane ba ko kun gane yanzu rantsuwa rantsuwan ƙarya mai ce haramun ce yaminul gamus tana iya halakar da mutum da iyalansa da komai amma saboda ganin girman rantsuwa da wani Allah ya fi wannan girma a wurin Allah sai ya gummace gwara a ce da zai rantsuwa ya zama ya rantse da Allah ne amma ya san da ƙarya yake yi to gwara yi wannan akan yayi rantsuwa da wani Allah alhalin kuma gaskiya ya faɗa kenan yana nuna maka wanne yafi girman zunubi a wurin Allah wancan shirka ne wannan ko ma'asiya ce illa ya kace kabira ce min al-kaba'ir idan ka tuba ma Allah kace ya Allah na tuba ka sanya wannan zunubin nisba ka kullun kana ganin cewa to ko Allah ya yafe min ko bai yafe min ba amma daga yau dai na tuba na daina ya Allah ya yafe min daga nan shikenan magana ta kare zai zama cikin mashiyar Allah in Allah ya so ya ce sai ya azabtar da shi da wannan laifin in Allah ya so kuma ya mene ya karɓi tubansa ya yafe masa ba wannan ba ma ya ma masa ƙari illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ina fata mun gane wannan saboda haka jama'a abun ba mai sauki bane wallahi amma yau abin ya zama ruwan dare mafi yawan mutane yadda al'amuran suka zo za a zo wajen kowane irin taro da ake yi imma dai na sharholiya imma dai taro na bid'a imma dai kowane iri ne zaka je da ake rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wani zai rantsa da shehinsa wani zai rantsa da annabi wani zai rantsa da kabarin kakansa wani zai rantsa da amana wani zai rantsa da rayuwar shi gashi nan ababe kala daban-daban muna ji da yawan lokaci ila idan kai mafi yawan abokananka ahlus sunna ne masu zuwa makaranta ne masha Allah to zaka dinga jin abubuwan da kan sauki amma wallahi idan kana zuwa wasu unguwannin kana zama da mutane zai yi wahala a yi minti biyar baka jona shirka ba a cikin alfaz akwai littafi da malam ibnu usaimin rahmatullahi alaihi rubuta da abin da ya shafi menene kurakurai wajen abin da ya shafi lafuzza da mutane ke yau da gobe idan ka je ka ga littafin ababen da ya rubuta malam tsakani ga Allah jinka sai ya yi sanyi kenan ka zo ka zauna a cikin mutane kawai za ka ji barusa ake yawan yi saboda rashin baiwa abin muhimmanci kuma fi yawa kuma uzurin da za ka bai mutane kwaya ɗaya ne shine jahilci da al'ada an taso ne an samu iyaye da kakanni ya samu wansa na yi babansa na yi babarsa tana yi ba rushe tambayar cewa shin ya halatta ko bai halatta ba shi ma sai ya dora kuma ba zai je makaranta ya koyi karatu ba inda za a karanta da shi wannan abin a matsayin zunubi bane a wurin Allah ga kuma dukkanin dama Allah ya bamu yanzu zuwa nan karatun nan sai an baka kuɗi zaka zo ko sai da kuɗi zaka zo babu wannan nawa ka biya da ka shigo nan Allah ta'ala ya samu dace na'am masu mene eh eh wannan dai zai zama wasa da addini ne zai shiga babin wasa da addini tunda ita yamin ghamus din yamin ce wace munaqida sai mutun ya kulla a zuciyar shi cewa da gaske yake tukuna sannan abin zai tabbata ka gani yanzu mutumin da yazo ka zo siyan kaya a wurin sa yana kasuwanci sai ya rantse maka da Allah cewa yadda ya siyo kayan nan kaza ne alhali ƙarya yake yi yanzu wannan ya kudirce a zuciyarsa ko bai kudirce ba ya kudirce amma da za a ce wasan kwaikwayo ne ake yi misali ya yi rantse din amma ba rantsuwa ba ne ƙila ya yi ne saboda a fahimtar da mutane wani abu misali ai ba dukkanin wani wasan kwaikwayo ba ne ke zama haramun akwai wanda za a iya yi kamar wanda ake a makarantu tsakanin ɗalibai saboda a karantar da ɗalibai wani abu ƙila inda ba ta hanyar da ramin ba zai wahala a gane a fahimta ina fata an gane wannan mai yiwa irin wannan ba ko fina-finai irin namu irin waɗancan ba babu shakka za ka tada cewa masu yin wannan ma ko fatiha ba su iya ba ba maganan ma ya san kunci rantsuwa yake ba ana maganan ma ya koyi fatiha da in ya salla Allah zai karɓa ne to kaga akwai matsala Allah ta'ala ya sa mu dace wa min al-ma'lumi sanannan abu ne an al-halifa billahi kadiban kabiratu min al-kaba'ir rantsuwa da Allah alhali mutum yana ƙarya a matsayin ƙarya yana sane babban zunubi ne walakin na shirku sai dai ta kuma shirka huwal halif na walakin na shirka sai dai ta shirka huwal halifu bi ghairillah shine rantsuwa da wani wanda ba wane ba ba Allah ba akbaru min al kaba'ir ita tafi kaba'iran girma wa in kana wa in kana shirkan asghar ko da karamar shirka ce jama'a amma tafi wancan kaba'irin girma to kawai dan an ce wannan abin karamin zunubi ne to kuma ba a baka lasisi na kace ai tunda karamin zunubi ne ba ai tunda ba ta addini ba ai da sauki ina sauki ba mamaki sallolin da kai a yau kila yawan ladan su bai wuce girman masallacin nan ba amma kila wannan rantsuwan da kai da wani Allah kila ta kai girman dutsen Uhudu na zunubi a wurin Allah ya zaka yi hada su zunubi kwaya ɗaya ne amma misali girman zunubin ya kai girman dutsen uhudu za ka haɗa shi girman masallacin na misali ba za ka haɗa ba shi yasa abdullahi dan abbas radiyallahu an yake cewa yayin da za ka aikata wani abu na sabo kada ka kalli wannan abin a matsayin sabo ka kalli girman wanda za ka saɓawa ɗin idan ka san girman allah ka san girman wanda za ka saɓawa ɗin kuma yana ganinka yana jinka a gabansa shi ke ma komai na ni'imomi marasa iyaka to a nan mutum zai shafa wa kansa ruwa kaga ya yi mai ya janye amma kalli kawai a matsayin kabira ce wannan laifi ne kawai laifi ne shi ke sai ne wannan ba zai sa mutum ya janye ƙudurinsa na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala ya samu dace fayajibu alal muslimi an yuntabaha ko an yantabiha li hada zaka ya zama wajibi akan kowane musulmi ya fada ku da wannan wala ta'khudhuhu al-awa'id al-jahiliyya awa'id al-jahiliyya kada dabi'u da halayya irin na maguzanci da aka saba yau da gobe ya zama yana daukan mutun yana fuskarsa kace to ai mu a garin mu an saba yin haka ko da nayi ai ni ba ina nufin da wani Allah bane ina fata an gane wannan to kada ka faɗi haka in ka faɗi haka kai ma ka faɗa cikin ainihin wato ɗabi'u irin na maguzawa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kana halifan duk wanda zai yi rantsuwa falyahlif billahi aw liyasmut ya rantse da Allah ko kuma ya kus yayi shiru wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlifu bi abaikum kada ku rika yin rantsuwa da iyayenku ya suke lamba kasa na biyu Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi lamban hadisi na 618 Imam Muslim a lamban hadisi na 47 lamba ta uku kuma Bukhari da Muslim suka rawaito har ila yau Imam Bukhari lamban hadisi na 6648 imam muslim a lamban hadisi na 1446 Allah ta'ala ya samu dace ila ghairi zalika min nusus allati ta'muruna da wasu nassoshi daban da ba waɗannan ba waɗanda ke umartan mu idza aradna an nahlifa an naqtasira ala alhalif billahi wahdahu wala nahlifu bighairihi cikin abin da ake mana umarni cewa idan muka yi nufin yin rantsuwa to mu takaita rantsuwanmu akan rantsuwa da Allah shi kadai kada mu rantsi da waninsa wa yajibu ala man halafa billahi lahu billahi an yarda to kuma jama'a mu ji wannan ya zama wajibi akan man halafa lahu billahi wanda duk aka yi mai rantsuwa da Allah an yarda ya yarda da abin da mutum yayi ai wani in ya rantse da Allah ya ga an kiyarda ne sai kuma ya saki layi haka ne ko baka bane sai ga kaman shi wannan fa in ba ka rantse mishi da shehinsa ba ko ka rantse mishi da kabarin kakansa ba zai yadda ba ina fata an gane yawwa ko arne ne kuke yin mu'amala da shi kafiri sai ya ce maka mu fa mu fa a wurin mu fa ba mu ba mu masa wani Allah ba wani magana to to ni kuma addini na ni Allah nake rantsuwa da shi shi ne makwarin gaskiya ta kai dai ka rantse da koma mai za ka rantse da shi tun da kai ba musulmi ba ne abinku ne na maguzanci dama amma ni kam ba zai rantse da kowa ba sai ne sannan jama'a kada mu rika mai da rantsuwa ta zama abin wasa magana ɗaya biyu kai rantsuwa magana ɗaya biyu kai rantsuwa wannan na daga cikin alaman a gane mutum ma makaryaci ne yawan rantsuwa akai akai wallahi yanzu ku karatun da nake yi inna ce wa yajibu ala man halafa lahu billahi an yarda kuma wallahi gashi nan ya ce ya wajaba me ya kawo wallahi anan an gani idan tana daga cikin ɗabi'unka kai kokari ka canza zaka taimici kanka kuma za ka rage wa kanka nauyi don wani lokacin za ka yi rantsuwan mun'aƙida ka ƙulla rantsuwan amma saboda ka saba wasa da lahul yamin yau da gobe sai ya zama cewa kuma ita ma wacce ka cin kuma ba za ka kafara ba kaga kuma wannan bashin na Allah yana nan yana binka Allah ta'ala ya tsare mu kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kama yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man halafa billah wanda ya rantse da Allah falyusaddiq to yayi sadaka wa man halafa lahu billah wanda kuma aka rantse masa da Allah falyarda to ya yarda yaji cewa ya amince da wannan rantsuwan da aka masa da Allah abinda aka faɗa gaskiya ne wa in lam yarda in ko bai yarda ba duk da an rantse masa da Allah falaysa min Allah to ba ruwan Allah da shi na'am shine ai wa man lam yarda ai lam tazo ko yawa ba za a ce yarda ba kuma za a yi hazafin yawon ɗin wa mallam yarda wanda aka rantse mai da Allah kuma ya ƙi yadda aka ce na rantse da Allah ya ce ni ban yadda ba to fa laysa min Allah ba ruwan Allah da shi eh fili mutazil akhar tabbas sosai sai eh na'am an gane ko asali daga daga ridwa ne kaga mutazil akhar ne ya ulli so in lam tazo kuma za a yi hadafin ya'un din na'am ito ka gani ka gani malam umar na'am to kaji duko mutumin da aka ce fa laysa min Allah kamar da Allah ya ce fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ma'anan wannan ba ruwan Allah da kai ma'ana ya juya maka baya ba ka ba shi ba kuma shi ba ka kaga ba karma al'amari bane shi yasa jama'a ba masifa da ta kai jahilci Allah ka sanar da mu ilimi Allah ka ba mu ikon dogewa akan neman ilimi to na'am akhrajahu ibn majah ibn majah ya rawaito wannan hadisi lamman hadisi na 2101 imam al-albani ya inganta shi a cikin sahihu ibn majah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ka sami tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana buqatumna alkhairi Allah ta'ala ka biya mana نعم وعليكم السلام eh eh to ai ka riga kai magana mana yana ta yin abin har an gane mai yaudari ne zai rantsuwa kuma zai yaudara zai yi ƙarya kuma zai saba kaga wannan baban a da shi ba ne saboda cutarwa na gane to sai dai in wannan kaga wannan kana da dalilin ka ai da yasa ba ka yadda me yasa saboda ya zama jiki an gane wannan akwai irin wannan mutanen nan kuma kai ba daidai bane ka bari tushe ka sai ka ce ko da ka rantse da Allah na yarda rantsuwa da Allah gaskiya ne amma ni dai ban yarda ba ka bani haƙƙina na fata an gani ko ga ce sai ka bincika na'am eh ita ma wannan duka dai kusan kofar ɗaya ce in tambaye ka manzo ana na ba da lada eh ana yin ibada don manzon Allah shi kenan magana ta ƙari kenan kuskure ne a baban aƙida yin haka sai dai zai iya ce da kai don soyayyar da kake wa manzon Allah kaga wannan ibada ce ibada kuma ake wa in kuma an yi wa Allah zai bada bene lada shi yasa ni in mai bara zai shekara yana cewa a bani dan annabi ko kawo shi a kawo zan yi ba ni wallahi bana kawo saka ko kadan so jahilci ne kuma idan ya zo din suka ce mishi a'a ba daidai bane faɗin haka sai ce maka malami in zaka bani ka bani in ba zaka bani ba ka bar shi kawai to kaga wannan ba zai kafa gaskiya ba to me amfani kuma ka bashi ka taimaka mishi ci gaba da barna da za a sami irin ka guda goma ya zo an ce za a bashin amma sai ya canza dala bai canza ba zai canza da wuri kaga an sami gyara Allah ta'ala ya samu dace اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لم نعلم اللهم يا ربنا يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإسلام وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين اللهم إنا نسألك يا الله بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترحم مشايخنا وأن تجزيهم خير ما جزيت به عالما عن علمه اللهم اجبر كسرهم اللهم نور قبورهم اللهم اجبر كسرهم ونور قبورهم وبارك لهم في ذرياتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك